بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake juyawa a turmi na goma wanda zai zama kuma insha Allah shine na ƙarshe a wannan jeren giya da muke karatu daga littafin as-sunna wallafar harb ibnu isma'il alhandali alkarmani rahmatullahi alaihi wannan safiya ta 28 ga watan rajab ba 29 ba kamar na faɗa a kasar na ɗazu 28 ga watan rajab wato ran lahadi kenan shekara ta hijira ta 1444 daidai da 19 ga watan fabrairu na shekarar miladiya ta 2023 muna bibiyan wannan malami harb ibnu ismail alkarmani ayin da ke kwararo mana dalilai akan maganganun da ya faɗa a baya yana mana yana zero mana dalilai game da tabbatar da abin da yake shine aqida ahlus sunna dangane da mas'ala ta kaddara zamu tashi a lambar hadisi ko lambar tarjuma ta 216 da yake cewa haddathana al-musayyib ibn wadih qala haddathana yusuf ibn asbad an bahar as-saqqa an abi hazim an abi huraira an annabi sallallahu alaihi wasallama قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت زندقة قط إلا كان أصلها التكذيب بالقدر يتي من زال الله صلى الله عليه وسلم يتي ما كانت زندقة قط سم بأتبع ونبتا باب وتبتا دا أكتبع سام سيادة ما أصلها فرقنتا التكذيب بالقدر قرية قدرة وانا حديثي الإمام الفريابي يروي توشي أتكين القدر da al'ajuri cikin ashari'a da ibn batta a cikin al'iban al-kubra dukkaninsu ta hanyar wannan mutum mai suna bahar as-saqqa zuwa ga abu hazim zuwa ga abu huraira haka nan ibn adi a cikin al-kamil da tabarani su ma ta wannan dai hanya suka ruwaito shi sai dai wannan isnadi kamar da ake gani karara isnadi ne mai rauni saboda wannan bahru as-saqqa mutum ne da ba a karɓar riwayarsa da haka zaka ga malamai sun raunata wannan hadisi ta fuskoki da dama malamai da dama sun tashi da da shawahidu da suke karfafan magana da gaske abin da zamu cira na fa'ida latifa mu rike wannan duk wani matanin hadisi da kaji an danganta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka kawo kalmar zandaka ko zindik bai inganta ba saboda wannan ba larabci annabi bane wani sabon larabci ne da ba a ma san shi ba sai bayan wajen shekara 250 annabi ya magana da inda kace kalmar zindiq indai a cikin matani ne da aka ce annabi ne ya fada to ka tabbata bai inganta ba ina fata mun gane wannan wa dasana abul fadli abbas ibn al-walid qala dasana marwan ibn muhammad qala dasana sulaiman ibn utba as-sulami qala dasana yunus ibn maisara ibn halbas an abi idris al-khawlani an abi darda'i annahum qalu ya rasulullah ara'aita ma na'malu afi shay'in qad furiga minhu am shay'un nasta'nifu ce ya manzo Allah ayyukan da muke yi wani abu ne da aka riga aka kaddara mana ko ko abu ne da muke fuskantar sa mu muke kirkirar sa fa qala rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama fi shay'in qad furiga minhu kuna aikata aikin ne karkashin wani abu da aka riga aka gama tsarawa qalu fa kayfa al'amalu ba'da al-qada to dan me zamu yi aiki bayan an riga an gama hukunci fa qala rasulullahi sallallahu alaihi sallama sai annabi ya ce kullu mri'in muyassarun lima khuliqa lah ai kowane mutum Allah yana sauwaka mashi yin abin da aka halicce shi dan shi ne wannan hadisi ne tabbatacce al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito shi da Firyabi da kuma Ibn Battah da Al-Hakim ya zo ma shi da ƙari a na Hakim yace thumma aqbala Yunus ibn Maisara ala Sa'id ibn Abdul Aziz fa qala lahu inna tasdiqa hadha al-hadisi fi kitabillah yace ai wannan hadisin yana da abin da ke shaidar sa a cikin Al-Qur'ani ya ce menene ya ce ai ibnu halbas ya gaya mana haka ya ce Allah yana cewa imalu annafi wa ablamu annafikum rasulallah law yati'ukum fi kathirin min al-amri la'antum walakin Allah habbaba ilaykum al-imana wa karraha ilay wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal isyan sai Allah ya ce ulaika humur rashidun waɗanda suke shiryayyu su ne wanda Allah ya sa musu san aikin kirki kaga shi ne Allah ya yassare musu aikin kirki habbaba ilaikumul imana wazayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan wannan ya tabbatar da cewa Allah ya kaddara waɗannan ayyuka kaji istinbati daga waɗannan malamai qala dasana abu rabi' az-zahrani qala dasana abdullah ibn yazid al-muqri qala hadathana abdullah ibn layyat ibn uqba qala hadathani amr ibn shu'aib qala kuntu inda sa'id ibn al-musayyib إذ جاءه رجل فقال إننا سيقولنا قدر الله كل شيء ما خلى الأعمال yace na zaune a gun Sa'id dan Musayyab sai wani yazo yace wasu mutane suna cewa su sun yadda Allah ya kaddara komai amma banda ayyukan bayi fa ghadiba Sa'idun ghadaban lam arahu ghadiba mithluhu qattu sai dan Musayyab yayi fushin da ban taba ganin shi irin wannan fushin ba hatta hamma bil qiyami har kamar zai miƙe thumma qala fa'aluha fa'aluha ya ce sun aikata wannan barna sun kai ga wannan mataki wai hahum ya ce kai cansu lima ya amalu na to don me suke aiki amma an niƙar sami ito fihim bi hadithin kafahun bihi sharar ya ce to ni ina da hadisin da na ji game da wannan matsala kuma ya ishe su bala'i faƙultuwa ma za ka ya aba muhammadin rahimakallahu muka ce Allah shi gafarta malam wani hadisi ne faƙala haddasa ne rafi ibn khadijin عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون في أمتي قوم يكذبون بالله وبالقرآن وهم لا يشعرون yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a yi wasu mutane cikin musulmai za su dinga ƙaryata alqur'ani su dinga ƙaryata Allah ba su ma sani ba unconsciously qala fa qultu yaquluna kaifa ya rasulullah sai a wato rafi yace me za su dinga faɗa kala yuqiruna bi ba'd al-qadri wa yakfuruna bi ba'd shi zasu din gazgata wani bangare na kaddara su karyata wani kala qultu yaqulna ma za ya rasulullah rafi yace na kada cewa ya manzo Allah me zasu dinga yi kala yace yaqulna al-khairu min Allah sai su da abun alheri daga Allah ne wa sharru min iblis li shari daga iblis ne thumma yaqra'una ala zalika kitaballahi sai su dinga tsantsan ayoyi suna karantawa suna goyen bayan wannan bid'a tasu fa yakfuruna billahi wa bil qur'ani ba'da al-imani wal ma'rifa sai kaga sun kafircewa Allah sun kafircewa Al-Qur'ani bayan suna sane bayan suna ganin su mumune ne fama za talqa ummati minhum min al-adawati wal baghdha hatta yakun al-masq annabi yace abinda al'umma ta za su fuskanta daga waɗannan mutane na ainihin wato a bakin bakar gaba da kiyayya ba kadan bane shine ma'anan fama za ya ce thumma ya kunul masku sannan Allah ya shafe su daga ƙasa a wayi gari Allah ya shafe su fa yumsahu ammatu ulaika sai a juya halittar duk waɗannan mutane qiradatan zuwa birai wa khanazira da aladu thumma yakunu khasfu sannan kuma ai musu girgizar ƙasa fa qalla man yanju minhu ɗan kaɗan ne za su tsira al-mu'minu yawma idhin qalilun farhuhu farhuhu annabi yace mutumin da ke da imani a wannan zamani zai dinga jin farin ciki ne dan kadan kawai a rayuwarsa shadidun ghammuhu amma bakin ciki zai masa yawa kullum zai dinga gana abin da ya bata masa rai thumma bakan nabi sallallahu alaihi wasallama hatta bakaina bi bukai sannan sai annabi ya ta kuka har muwa makai kuka saboda kukansa faqila ya rasulullah ma hadha al-buka'u ya manzo Allah wannan kukan fa qala rahmatan lahumul ashqiya yace waɗannan marasa arzikin nake tausaya mawa li'anna minhumul mujtahid a cikin sa akwai mai kokari wajen kula da ibada wajen sadaka wajen kaza wa minhumul muta'abbid akwai mai yawan sallar dare mai yawan azumi amma innahum laysu bi awwali man sabaqa ila hadha alqawl yace amma fa ba su ne farkon wanda suka fara fadan bid'a qadariya ba wa baqa bi hamlihi zar'a ba su ne farkon wanda suka kuntata da irin wannan fitina ba inna ammata man halaka min bani isra'ila bitakribi bil qadri yace ai mafi yawan waɗanda suka halaka cikin banu isra'ila sun halaka ne saboda ƙaryata kaddara faqila ya rasulullah famal imanu bil qadri aka ce ya manzo Allah to menene iman da kaddara qala yace an tu'mina billahi wahda wa tu'mina bil jannati wan nar kai imani da Allah shi kadai ne mahalicci kai imani cewa akwai aljanna akwai wuta wata'alama anna Allah tabaraka wa ta'ala khalaqahuma qabla al-khalq kuma kasancewa aljanna da wuta Allah ya halicce su tun kafin ya halicci halittun thumma khalaqal khalqa lahumma sannan ya halicci halittun zai zuba a ciki faja'ala man sha'a minhum lil janna ya zabi waɗanda ya ga dama ya zuba su aljanna Allah ka samu ciki wa man sha'a minhum lin nari ya zabi waɗanda ya ga dama ya zuba su a wuta Allah karka samu a ciki adalan minhu wannan adalcin Allah ne fa kullun ya'malu lima furiga minhu kowa yana aikin da an riga an gama tsarawa ne wasa'irun ila ma khuliqala kuma zai tafi zuwa ga abin da aka riga aka halice shi dan shi fa qultu sai nace sadaqallahu wa rasulu lalle Allah da manzansa sun yi gaskiya wannan hadisi isnadin sa a haka dinnan yana da rauni amma zaka ga matanin shi bayi da nakara kuma yana da shawahidu asali uqaili ya kawo shi a cikin addu'afaul kabir da al'ajuri a cikin shari'a da ibnu batta da allalakai a cikin sharh usul itiqadi ahlus sunnati wal jamaa abu hatim yana cewa huwa indi mawdu amma yana da shawahidu waɗanda suke tabbatar da gabobin cewa suna da asali wallahu a'lam wa haddathana muhammad ibn musaffa qala haddathana baqiyat ibn al-walid an habib ibn umar al-ansari an abihi an ibn umara an umara an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yunadi munadin yawmal qiyama liyaqum khusama'ullahi wa humul qadariyya cirana alqiyama akwai wanda za a sa shi mala'ika ne ya shela yace duk wanda ya san shi abokin jayayya da Allah ne ya miki za a yi musu nasu hisabu yace wa humul qadariyatu sune qadariyawa ibnu abi asim ya kawo wannan a cikin as-sunna nashi hakanan at-tabarani a cikin al-awsat hakanan kuma wasu wanda ba shi ba amma isnadin yana da rauni saboda wancan mutum mai suna Habib ibn Umar al-Ansari wanda yake mutum ne abin jefarwa hadisin shi mutarbi ne kuma majhuli ne wa haddathana Zaid ibn Yazid qala haddathana Abdul Malik ibn Amr qala haddathana Sulaiman ibn Sufyan an Abdullah ibn Dinar an Abdullah ibn Umara an Umar ibn al-Khattab qala lamma nazalat yayin da Allah ya saukar da fadin sa فمنهم شقي وسعيد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عمر يتي سنة تنبين منزع الله نتي فقلت يا رسول الله فعلى ما نعمل bayan Allah ya riga ya ce akwai shaqi dan wuta akwai sa'idi Allah ya riga ya faɗa cewa ya riga ya ware mutane to dan me za a ce sai mun yi aiki tunda Allah ya riga ya ware mu jira yadda ya ware din mana Allah ya riga ya ware mutane ya ce nema farkon ayan yau ma ya a ciko la ta kallamu nafsu illa bi idni fa minhum shaqiyun wa sa'id ranan da tashin alkiyama za ta zo kuma nu akhiru illa li ajalin maqdur yawma ya'ti ranar da alkiyama ta zo fa in lokacin yayi Allah ya ce la takallamu ai la tatakallamu nafsun ba wanda isa magana illa bi idni sai Allah ya bashi izini sai Allah ya ce faminhum a cikin su mutane akwai shaqiyun matsiyaci mar albarka Allah ka tsare mu daga rashin albarka wa sa'idun akwai wanda zai samu sa'ada zai tsira Allah ka samu cikin su sai sai na Abdullahi Umar yake cewa to Umar yace to dan me muke aiki kenan ba za mu ba wannan kaddara kawai a ala amrin qad furiga minhu am shay'un lam yufrag minhu qala bal ala shay'in qad furiga minhu sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace Umar muna aiki ne gwargwadon wani al'amari da an riga an gama wajarar bihil aqlamu ya umar an riga an gama rubutawa walakin kullun muyassarun lima khuliqa wannan hadisi yana cikin sunan ta imamu abu isa muhammad ibn saurat at-tirmidhi da isnadi kyakkyawa haka na ibnu abi hasim ma rawaito shi da al-imam ahmad ibn hanbal da wasunsu kuma akwai riwaya da suke karfafan wannan daga sahabbai daban-daban sayyidina ali Huzaifa, Anas, Imran dan Hussein dukkaninsu kuma isnadojinsu masu kyau ne insha Allah. Qala haddathana Muhammad ibn Musaffa, qala haddathana Baqiya, qala haddathana Ibn Abi Jamila an Nafi'in an Ibn Umara an an-nabi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam qala inna Allah law sha'a alla yu'sa ma khalaqa iblis. Zalla sallallahu alaihi wasallam yake cewa inda Allah ya so bai ga damar watin ayi sabo ba to da ba zai halicci iblis ba. sai ya bashi babu iblis wannan isnadi mai rauni ne saboda muhammad ibnu abi jamila majhuli al-imamu abu nu'aym al-asfahani ya ruwaito shi a cikin al-hilya hakanan al-imamu abubakar al-baihaqi a cikin littafin sa al-asma'u was-sifat da wannan isnadi irin wannan wanda yake za'ifi ne bai tabbata ba sai dai ya tabbata mauqufan ala Umar ibn Abdul Aziz da kuma wani malami cikin tabi'ai na manta shi kamar yadda Sa'id ibn Mansur ya ruwaito a cikin tafsirin sa kamar yadda Firyabi ya kawo a cikin Al-Qadar kamar yadda kuma Ibn Battah Al-Ukbari ya kawo a littafin shi ana Al-Kubra wa haddathana Muhammad ibn Musaffa qala haddathana Baqiya an Sa'id ibn Jamil an Thabit ibn Aslam Al-Bunani kenan qala sami'tu ibn Umar yaqulu سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول جناد من ذا الله yana cewa yakunu mukaththibina zindiqina to kaje irin lafazin ko wannan daga ji ka san lafazi ne wanda yake wato bai tabbata ba za a yi wasu makaryata na gani da fada ala wa hum majusu hadhihi al umma ma halakat ummatun qattu illa bi shirkiha sune maguzawa a cikin wannan al'umma annabi ya ce ba wata al'umma ta halaka sai saboda shirka wala kana wala kana bad'u shirkiha illa ba'da imaniha da ba'da imaniha illa bi takribil qadri babu al'ummar take halaka bayan da ta yi imani face sai in ta ƙaryata kaddara wannan hadisi kamar da muka faɗa hadisi ne mai rauni matanin sa bai da inganci duk da yake akwai akwai shawahid ga kasancewar alqadariyatu game da gabar alqadariyatu majusu hadhihi al-umma wannan akwai shawahidu game da shi qala hadathana ibn musaffa qala hadathana abul mughira qala hadathana abu yahya al-yamani al-habashi qala sami'tu tawusan yuhaddisu an ibn abbas qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ibn abbas yana cewa annabi ya ce li kulli ummatin majusun wa inna majusa ummati la aqwamun yukadhibuna bi miqadirillah wa inna adna takdhibin bil qadari ka misli man ashraka billahi ba'da al-iman annabi yace kowace al'umma cikin sa akwai maguzawa wato sune masu raba Allah gida-gida Allah sharri daban Allah alkhairi daban Allah damuna daban Allah rani daban haka suke yi su maguzawa din a cikin addinin Hindu da addinin Farisa da makamantansu sai annabi yace a cikin kowace al'umma al'umma akwai rabo na irin wannan halakakku wa inna majusa ummati yace ni majusawa al'ummata la aqwamun wasu mutane ne yukazzibuna bi maqadirillahi masu ƙaryata kaddara Allah wa inna adna takdhibin bil qadri mafi karancin zunubin ƙaryata kaddara ka misli man ashraka billahi ba'da al iman shine kamar laifin mutumin da bayan yayi imani ya koma yana shirka tabewar da mutum da ya samu kamar haka ne wannan addulabi ya kawo shi a cikin tafin shi al-kuna wal ansa wal asma amma zamu ga a cikin isnadin sa akwai Abu Yahya al-Yamani wanda mai riwaya ne da yake mai rauni kwarai qala dasana muhammad ibn musaffa qala dasana baqiya an umar ibn muhammad an zaid ibn aslam an abihi an abi huraira an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama lamma nazalat liman sha'a minkum an yastaqim qalu al-amru ilaina in shi'ina istaqamna wa in shi'ina lam nastaqim sai suka ce a to tunda an ban mu shikenan in mun ga dama mu tsayi akan daidai in mun ga dama mu kibin daidai fa'ahbata Allahu alaihi Jibrila ya ƙudu, nan da nan sai aka sauko da Jibrila yana cewa, Kazabu ya Muhammad, sun yi kuskure shi ne ma'anan kazabu ana, wa mata sha'una illa an yi sha Allahu, Rabbul alamin, fafar raja zalika an Rasulillahi sallallahu Alaihi wasallam, sai wannan ya sanya wa mazala sallallahu Alaihi ya ji sauƙi a cikin al'amar. Wannan isnadi shi ma mai rauni ne. Alifriyabi ya roto shi a cikin kitabu Alƙadar da Ibn Batta da makamantansu amma da isnadin shi ma mai rauni da yake ma'anar shi tana da kyau wa hadathana al-humaydi qala hadathana sufyan da kaga wannan ibnu wayna ibnu uyayna yawa saboda humaydi abdullah ibn zubair da baka sai amr ibn hanbal ne qala hadathana abu zinad an al-araj an abi huraira qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ihtajja adamu wa musa fa qala musa ya adamu anta abuna khayyabtana wa akhrajtana min al-janna shine hadisin muhajatu Musa wa Adam malamai sun kokarin su gano wai a ina ma suka hadu akai wannan tattaunawa amma saboda muna yi ne a tattakeice sai ba za mu tsaya mu ta fassalewa ba a karatun mu da muke a can dare a dara hadis salafiya a sunna na ibnu abi asim da yake da hadisan galibi iri ɗaya ne muna kokari mu tattauna gurgurdan hali fiye da wannan wannan saboda ana yi ne kawai ai itlala ce wannan wannan jani da gudu ne yake ko a daijin maganar ta shiga cikin zukatan mutukunna ta zauna to annabi adam da annabi musa suka haɗu ko a tashin alkiyama ne ko a barzahu ne ko a wani bigire ne allah ya haɗa su to sai musa annabi ya ce itajja musa wa adam sun yi tattauna faƙala musa sai musa ya ce ya adam ya kai adam an abuna kai ne babanmu hayyabtana amma ka taɓar da mu ka ja mana jangon wa akhrajtana min aljanna kai ne kai laifin da aka fitar da mu gaba ɗaya qul nahbitu min hajami'an kenan ko faqala adamu ya musa sai ce a'a na musa istafaka allah bi kalamika bi kalami allah ya zabe ka yi magana da kai wa khatta laka fil alwahi bi yadi kuma ya rubuta maka at-taura a cikin allunan nan da hannun shi wanda aka ce wa alqal alwaha din nan wa fi nusqatiha hudan sai ce atalumuni ala amrin qaddarahu Allahu alayya qabla an yakhluqani bi 40 aman yanzu nan kana zargi na ne akan abinda Allah ya kaddara tun kafin ya halice ni da shekaru 40 qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi yace fa hajja adamu musa fa hajja musa adamu musa sai annabi adamu ya kura annabi musa annabi adamu ya kura annabi musa yanzu kaga wannan yayi kama da abin da muka ce ba a yi to yaya ne taujihin kenan taujihin shine shi yanzu annabi adam yana bayani ne ta fuskar kaddara ba ta fuskar zunubin ba saboda ai zunubin yayi itirafi da zunubinsa kuma ya tuba ko mun gane fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi kala rabbana zalama usram wa asa adamu rabbahu faghawa duk qur'ani ya bamu labari a wurare daban-daban cewa ya yadda yayi zinubi ya nemi gafara Allah kuma Allah ya gafarta mai to akan abinda mutum ya riga yayi har ya tuba Allah ya gafarta mai to babu laifi a lokacin yana bayanin cewa Allah ya kaddara min nayi kaza ai da cikin kaddara Allah da ni dan bid'a ne cikin kaddara Allah da ni kaza ne amma Allah kuma ya taimake ni na tuba yanzu wannan bayanin tabbatar da wahadaniya Allah ne da yabo gare shi kaga yaba mutane abinda su mutane suke su mutane idan sun yi laifi in sa so su justifying laifin cewa bai kamata a kama su da shi bane kuma mun gane bambanci kaga ba iri ɗaya bane ina fata abin ya fito mutum yayi laifi yana so ya justifying cewa kar a zarge shi tunda Allah ne ya kaddara mai shi kuma a'a shi kuma annabi Adam yana so ya dawo da annabi Musa cikin hayyacinsa ne cewa wannan abin fa da kaga ya faru ya faru ne saboda Allah ya riga ya kaddara sai ya faru ba yadda na iya amma duk da haka na anshi consequence ɗin abin da yake nasibi na na kasabin aikin hana ne mu gafara Allah kuma Allah na ya gafarta mu so da ba hujja bane na mutum ya hujja da kaddara Allah sa mun gane malam ya ce wa haddasana Ammar Aisha ibn Amr wannan hadisi ne tabbatacce yana cikin Bukhari da Muslim da da da wasu littafai qala haddasana Hisham ibn Ammar qala haddasana Sulaiman ibn Utba qala sami'tu Yunus ibn Maisara ibn Halbas يحدث عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لن يكن ليصيبه ولا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر ولا مكذب بقدر سبحان الله wannan isnadi ne kyakkyawa eh saboda ma wancan wato wato bawa na Allah da ke ciki shine Sulaiman ibn Utba mukhtalafun fihi wasu na ganin a inganta hadisin sa wasu na ganin a kyautata shi shi sama isnadin ya sauka zuwa daraja ainihin al-Hasan abin da nabi yake cewa la yablughu abdu haqiqatan iman bawa bai iya kaiwa matukar kasancewar shi ya kai ƙarshen imani hatta ya alama sai ya sani a ilmance annama asabahu lam yakul li hudahu cewa duk abin da ya same ka na farin ciki ko bakin ciki ko tawaya ko na ƙasa ko ƙaruwa ko raguwa ko bakin ciki ko damuwa ko mutuwa ƴaƴa ko gobara ko cin nasara ko faduwa ko rashin samun abin da kake nema ko samun wata ɗaukaka ko wani damuwa duk abin da zai faru a duniyar nan zai taɓa yiwa ya faru da kai ba sai abin da Allah ya kaddara ba kuma in dai kaga ya faru da kai to dama Allah ya wuta zai faru da kai babu kuskure wa ma akhtahu lam yakul yusibahu in kuma kaga ya kuskure ka bai faru da kai ba to ba dabarar ka bace ba iyawar ka bace ita kanta dabara in har kayi tana cikin kaddara ne wato wata mota za ta buge ka kai tsalle to ba wayanka bane da training ɗinka shi kanshi tsallan kaddara ka ce ko mun gane sai ya ce kuma annabi ya ce wala yadkhulul jannata aqun mai cin mutunci da sabawa iyaye bai shiga aljanna wala mudminu khamrin da kuma dan giya wanda ya zama mudmin shine wanda ya zama addicted wanda in bai sha giya ba bai jin dadi wala mukazzibun bi qadarin da kuma mai kare ta kadara Allah ka tsare mu wannan hadisi ne tabbatacce kamar da muka faɗa Ahmad ya rawaito shi da Ibn Abi Asim da dan gida dan gidan Ahmad wato Abdullahi kenan a cikin kitabus sunna wa haddathana Mahmud qala haddathana Marwan ibn Muhammad qala haddathana Ribah ibn al-Walid qala haddathani Ibrahim ibn Abi Abla an Abi Yazid al-Azdi an Ubadah ibn Samiti qala sami'tu Rasulullahi sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sallama yaqulu kaji annabi na cewa awwalu ma khalaqallahu alqalama farkon abinda Allah ya halitta shine alqalami fa qala lahu sai Allah ya ce mishi uktub fa qala ya rab wama aktub qala uktub maqadira kulli shay rubuta abinda zai faru ga baki daya hadisai sun zo daban-daban akan bayanin meye farkon abinda aka halitta wani ya zo da alqalami wani ya zo da bayani ya ce al'arshi da da da makamantansu to da haka kowanne wato farkon abin da Allah ya halitta a cikin al'amarin da ya shafi tsara duniya, to shi ne alƙalin. Farkon abin da Allah ya halitta a cikin abin nan halittun shi na samma to al'arshinsa, na fata mun gani. Ya ce, Allah ya ce da wannan alƙalami ka rubuta dukkanin abin da zai faru, wannan ma yana cikin littafin as-sunna na Ibn Abi Asim da kitabul awa'il, kitabul awa'il na ibnu abi aruba da kuma diya'uddin al-maqdisi a cikin littafinsa al-mukhtara haka na at-tirmidhi ma da abu dauda surwato wani abu da ke shaida ga wannan wa hadathana muhammad ibn musaffa qala hadathana baqiya ibn al-walid an al-auza'i an ibn jurayj an abi zubair an jabir qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna majusa hadhihi al-ummati qaumun yukadhibuna bi aqdarillahi lalle majusawan wannan al'umma su ne wasu mutane masu ƙaryata ƙaddara Allah, in maridu, annabi ya ce, in ba su da lafiya, fala ta'uduhum kar ku je gaida su, wanda aka san ɗan ƙadariya ne, kar ka sanya gaishe shi bai da lafiya, wa in laƙitumuhum fala tu sallimu alai, in ka gama da shi anya kaka mai sallama, wa in matu, in ma sun mutu, annabi ya ce, fala tashhaduhum kar ku je jana'izar su. Wannan hadisi yana cikin sunan na Ibn Majah a farko-farkonsa, haka nan as-sunna na ibn abi asim da al-firabi cikin al-qadr da abu qasim at-tabarani a cikin mu'jam al-awsat sai dai wannan isnadin ai da kake ganin shi din nan to mai rauni ne saboda waqetu dan walid yayi an ana kuma din da aka zagaya an ana ita aka samu duk da hadisin yana da shahidi daga hadisin sayyidina umar dan khattab wanda yake cikin sunan sunan ta al-imam abu dauda da wani shahidin da bancan daga abdullahi dan umar wanda yake cikin littafin abdu'afa wal maturikin na ibn adi da dai shawahidu kala daban-daban da aka yi magana a baya cewa an hada su gabaki daya to za su hada za su hada su zama hasanun ne maqbulun insha Allah ana cewa kadariya majusu ne saboda kamar da muka faɗa aikin su yayi kama da majusawa wato wanda suke mai da Allah biyu akwai na alkhairi akwai na sharri akwai na sanyi akwai na zafi akwai na kaza akwai na kaza wa da sana sayyid ibn aunin قال حدثنا جعفر ابن سليمان عن مرزوق أبي بكر عن أبي الزبير عن جابر قال سأل سراقة بن جعشم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنعمل فيما جرت به الأقلام وجفت به كتب أم نعمل فيما نستعنف شمنا أيكي ne based on abin da kadara ta tabbatar ko abin da muke fuskanta qala annabi yace تعملون فيما جرت به الأقلام وجفت به الكتب قال يتي ففيما فيما يعمل العامل يا رسول الله to indai abin da an riga an tsara ne dan me muke aiki qala sai annabi yace kullun muyassarun lillazi khuliqa lahu wannan tace riwaya imam muslim dake cikin sunan ibn dinsa sahihin sa qala dasana abu ma'an قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثنا الأزرق ابن يحيى قال حدثنا عبيد بن زياد عن أبان عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القدري kaga dinda kaga bakaddare awwaluhu majusiyun wa akhiruhu zindiqun wannan ma lafzun la yumkinu an yathbut al hadith asluhu inda abi nu'aym da kuma ad-dailami a cikin littafin shi mai suna musnadul firdaus amma hadisi ne bai inganta ba na farko saboda ga wannan mutumin da muke gani wanda yake ce ma aban ibnu abi ayyash aban ibnu abi ayyash wanda ke cewa daga anas yake riwaya al-imam ahmad ibnu hanbal ya ce matrukul hadith eh ba a ba a karban hadisin sa wa haddathana muhammad ibn nafi'in qala haddathana al-hafari qala haddathana sufyanu wannan ibnu ibnu sa'id al-thawri ko an umar ibnu muhammad an umar maula غفرا عن حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قوما يقولون لا قدر أكتي وسمتاني سنة باب قدر وهم مجوس هذه الأمة مجوسا واني إن جمز الله صلى الله عليه وسلم wannan shine shahidin da nake isharar da Imam Ahmad ibn Hanbal na Imam Abu Dawud da Ahmad yace fala tashhadu lahum janazatan kar ku je jana'izan baqaddari ba baqadire ba ba baqaddari wala ta'udu lahum maridan kar ku ga da mara lafiyansu fa innahum shi'atud dajjali ce tawagar dujal ne wa haqqun 'ala Allahi an yulhiqahum bid dajjali kuma Allah ya dauka kanshi alƙawarin cewa zai riskar da su cikin tawagar dujal wannan riwaya Ahmad dan Hanbali ne da Abu Dawuda da dan gidan Ahmad dan Hanbali malam Abdullahi dan Ahmad da da wasunsa qala hadathana Abu Ma'an qala hadathana Yazid ibn Harun qala hadathana Bishr ibn Numair an al-Qasim an Abi Umama an an-Nabi sallallahu alaihi wasallama النبي عليه الصلاة والسلام قال خلق الله الخلق وقد القضية الله يا هذا التباي يا هكون تدكنه هكون توكنتي وأخذ ميثاق النبيين يا أوكي القوري أقول النبوة إذا أخذ من النبيين ميثاقهم منكم من نوه وأرشه على الماء الأرش الله سمر وني وآل الجنة وآل الجنة أهلها kuma mutanen aljanna sune waɗanda Allah ya zaɓa ya ce ‘yan aljanna ne’ wa alun nari ahaluha haka nan ‘yan wuta ma, ƙadu ya Rasulallah, mafi mal'amal, don me za mu dinga aiki kala ya amalu kullu ƙaumin lima na zile, kowanne mutane suna yin aiki ne ya dace da gidan da Allah ya da musu. Wannan yana cikin littafin Arraddu alal jahamiya na, na Addarimi da kuma Al'azama na Abu Sheikh Asfahani da kuma littafin Du'afa na Ukaili. Isnadinsa yana da matsala saboda wancan bishir ibn numair amma yana da shawahidu shi ma waɗanda suke suna da yawa da suke nuna cewa lalle ya inganta qala hadathana muhammad ibn abi bakr qala hadathana hasan ibn ibrahima qala hadathana sa'id ibn marzuq masruq an yusufa ibn abi burda an abi burda qala ataitu aishata fa qultu ya ummata naje gon aisha radiyallahu anha nace yake uwar mu haddifini bi shay'in sami'tihi sami'tihi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ki karanta mun wani karatu na hadisi wanda kika ji ainihin wato daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam at-tayru tajri bi qadrin wa kana yu'jibuhu al-fa'alu al-hasan tace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa at-tayru tajri bi qadrin canfi shi kanshi yana gudana ne gwargwadon kaddara wa kana kuma shi annabin ya kasance ya ujubuhul fa'alul hasan arashi kyakkyawa yana burge shi ba san kwan san wannan wasan arashi da ba shi ke cewa arashi na rariya mai kashe auren wawa wai wawa suka yi fada da matar shi ya fito yana ta shawarar me ma zai yi ne wai shin ya koma ya mata shegen duka ne ko ya bari ya huce ko ya je ya kai karanta gun sirikin shi yana cikin tafiya sai shi kuma wani yaro ya kama wata akwai yana cin zalunta sai wani mutum ya ce mashi kai sake ta sai wawa ya ce alhamdulillah ga amsan magana ta shi ne kawai ya je sake matan shi inda an ce sake ta shi ne ba shi yake cewa arashi na rariya mai kashe auren wawa shi arashi shi ne wani zance da zai zo haka ittifakan game da annabi da aka zo a yakin hudebiya aka ce wane ne wakilin kafirai aka ce suhail ibn amr sai annabi ya ce sahula amruna shikenan al'amarin mu yazo da sauki tunda ai ko wani mutum mai suna Suhailu mai al'amari mai sauki to irin wannan da canzancan da zai zo da wani arashi ko wani kacibis ko wani gamdakatar mai dadin fade da dadin ma'ana shine alfa'al shi ba shi ke ce ma watin arashi akasinsa kuma shine ash'um wato abin da zai zo mummuna kaman kaman kaman yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga canza sunayen mutane saboda suna da mummunan ma'ana a ce ya sunanka yace Hazan ibn Harb bakin ciki dan yaki Annabi ya ce a wannan sunan bai da dadi ya canza mun gane to Annabi yana son kyakkyawan fa'ali saboda kyakkyawan fa'al yana kawo kyakkyawan tunani da kyakkyawan zato wa Allah ya da gaskiya abin da ya sa malamai suka ce kamar da ke cikin fadil kadir aka ce an hana mutum ya shigo masallaci ya haka da hannunsa ya shabbaka hannayensa malamai da zakulan suka ce saboda yin haka da hannunka ka sassarƙara su yana yana ramzi kamar abubuwa sun ta cakuɗe maka ne kamar ka shiga cikin rigima rigima ta ta cakuɗe maka tafa'uli kamar abubuwa sun lalace sun rikirkice ba kashi ba ba kaza mun gane ba network ba cash babu babu mai ba wuta babu tayi yawa to sai ka ka yi haka kai shiru to ba a so kana haka sai ka ƙara tabewa ka shiga cikin matsala amma idan kana da tafa'uli kullun kana saran cewa Allah zai kawo nasara Allah zai kawo kyakkyawan mafita da kyakkyawan ƙarshe wannan hadisi ne wanda yake ainihin wato tabbatacce al-Imam Ahmad ya rawaito shi da Ibn Abi Asim a cikin As-Sunnah da Hakim haka nan Bukhari da Muslim ma sun wani hadisi mai irin wannan ma'ana da Annabi yake cewa daga Anas dan Malik wa yujibul fa'alu as-salihu wal kalimatu al-hasanatu kiza Annabi yake so a dinga sa mu sunayen mutane da garuruwa da komai ba a same suna a same suna mai kyakkyawar ma'ana ka a samu wani gari a ji ma'anar shi mara kyau irin irin wanda kunci a Kano ko kunci Allah ya zika da sani ba dan ya mutu ba ka wajen su uku ina jin shaida yana wannan magana a karatu ce a ce sunan garin mutane kunci an canza ko yawa mala abu wasa sa da wani wata unguwar su ma zaria me sunan ta mala madaci ita kuma sunan ta kenan to sai suka canza mata suna zuwa madina madina zaria madaci abu ne mara kyau ko a ce ga wata unguwa sunan ta misali a ce saru kutub ko a sa mutum suna ce sunan shi dan kunama ka sa ɗanka suna akarab ce sunan shi kunama ga wannan ba suna ne mai kyau don wata muguwa halitta ce to irin wannan an sa mutum ma ana so a canza yau kuma ana so an canza inda hali a sake yanka rago yana cikin sunna an samu hali in an zo canza sunan mutum a yanka an ba samu ko ba dole bane wallahu alam to haka ko littafi ko anguwa ko za ka yi gidan biredi ko gidan fiye wata duk wani abu da za ka same suna za ka yi patenin ɗinsa ko za ka buɗe camba ko barista za a sa mata suna mai daɗi wanda shi kanshi sunan wani hanya ne na marketing saboda mutane sun ji abu mai daɗi to mai daɗin suna za su fara tunanin ah to ko da gaske sunan ya bi shi ko a ce a ce misali ka yi gidan fiye wata amma sai ka same suna wani abu can daban misali ka ce village wata ruwan ƙauye ce wani irin suna ne wannan amma an ka ce ruwan birni ko ruwan daɗi ko ka ce sunan shi zamzam ko sai ga ana ana ta siya ko za ka gidan biredi yawwa wani sarki ba wanda zai siya ko za ka yi biredi sai ka ce sunan shi kunci bread ko saboda kai dan garin kunci ne wallahi asara za ka yi sai ka sai gidan ya gidan biredi sai ya mutu amma an ka ce sunan shi rahama bread ko ko sawaba bread ko ana sama wa kowa tallaba yawa ko salama kalmomi masu daɗi dai haka amma amma amma mutane fa sun san wannan kuma ba sa wasa da ko hakuri ta ga hakuri ma ba wani abin daɗi bane ai irin halaye a ci da hakuri wallahi almusta'an to sai yake cewa wa haddathana Muhammad ibn al-Wazir قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا حبيب بن عمر الأنصاري عن أبيه قال قال عن أبيه قال سمعت واثلة ابن الأسقى يقول أما ana falastu usalli khalfa qadari yace ni dai ba na sallah a bayan ba qadari mun wannan isnadin ya kamata mu gane mun ambaci Habib bin Umar a baya cewa mai rauni ne to gashi nan kuma an ƙara ganin shi anan ko wa haddathana al-Husayn ibn Muhammad as-Sa'di qala haddathana Maymun ibn Zaid qala haddathana Harb ibn Surayj qala qultu li Abi Ja'far inna lana imaman qadariyyan nace ma malam Abu Ja'far Allah shi kafarta malam wallahi muna da wani limami a unguwar mu Abu Ja'far wannan shine Muhammad ibn Ali yace muna da wani limami na alaga ta mala amma yana da aqida ta qadariyya qala sai yace a'id kullu salatin sallaita khalfa ce aiko kai aikin banza duk sanar da kai a bashi sai ka sai ka maimaita ta haka yake cikin ash-shari'a da littafin al-qada'u wal qadar da kuma ibanatul kubra ta ibnu batta eh yace ai duk wato sallar da kai a bayan sa je kawai ka sake shi ya fiye maka zaman lafiya da da kwanciyar hankali wa da sana muhammad ibn wazir ne dimashqi قال حدثنا سلام بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن ابي سفيان قال سمعت ابن سيرين يقول لا تاكلوا ذبائح القدريه ce kar ku dinga cin yankan qaddariyawa قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ابي سهيل قال اذا سلم عليك القدري فقل وعليك in yace assalamu alaikum warahmatullahi kace wa alayka baraka mai sallama cikakkiya ba saboda mutum banza ne وحدثنا محمد بن عمر بن علي قال حدثنا الحسن ابن حبيب عن وائل ابن آه زريك عن عبد العزيز بن عمر عن عمر بن عبد العزيز قال لا تغزو مع القدرية فإنهم لا ينصرون kar ku tafi jihadi da su kar a sake kadariya su shiga cikin tawaggan musulmi za tafi jihadi saboda ba za a samu nasara ba an tafi tare da su wa da sana Muhammad ibn Umar ibn Muqaddim Muqaddam qala da sana Abu Isma al-Hadda عن أبي صالح عن أبيه قال خوسم إلى عبيد الله بن الحسن في غلام اشتري من رجل an kai wata ƙara zuwa ga ainihin wato Ubaidullahi ibn al-Hasan yana alƙali sai aka wata ƙara cewa game da al'amarin wani bawa da aka siya daga wani mutum faqala inni ishtaraitu hadha wa damina li la da'an wala gha'ila bai'ul muslimil muslima muslimil muslimi wa inni wajadtuhu qadariyan yace na sai bawa agun wani kuma ya gaya min wannan bawan bai da matsala lada a bai da wata cuta wala gha'ila bai da wata matsala bai'il muslimil muslim irin cinikin da kasan musulmi ya siya agun musulmi da akwai amana da gaskiya da sauransu wa inni wajadtuhu qadariyan ina zuwa kuma sai san bawan ashe ba qadari ne ya za a ce bai da matsala ai ku matsala ce wannan qala wa ayu da'in adwa minhu to me ya kai wannan cuta a ce ba kaddare ne qala faraddahu alayhi sai alƙali ya ce to cinikin ya tashi an ka sai bawa ka tar da shi ba kaddare ciniki ya tashi an ka aure mata ka tar ta ba kaddariya aure ya lalace ko mun gani wannan hadisi na cikin wannan asar na cikin littafin al-lalakai sharh usul itiqad al-sunnah wal jama'a al-lalakai wannan mutumin da aka ambata shi Ubaidillah ibn al-Hasan ibn Hussein alƙalin basara ne ya rasu shekara ta 168 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bari mu bashi aka ko wannan littafin ya mana ya gagare mu gaskiya za mu bashi haka zama wannan zai zama darasi na ƙarshe a jerin ge wannan daura muna fata Allah ya sa mana albarka a cikin abin da muka yi Allah ya gafarta mana kurakuranmu kuma muna ba mutane haƙuri akan gazawa da ƙarancin fahimta da ƙarancin ilimi Allah Ubangiji ya karɓa mana gabaki ɗaya yadda Allah ya haɗa mu a nan Allah ya haɗa mu cikin ceton manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kuma Allah ya gyara mana aƙida mu Allah kuma ya gyara mana ƙasanmu muna roƙon Allah maɗaukin sarki kuma nan fita a cikin musibu da bala'o'in da suka fi ƙarfinmu Allahumma inna nashku ilayka dha'afa quwwatina wa qillata hilatina Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwin bihi alayna masa'ib ad-dunya ومتنا اللهم بأسماء ومتنا اللهم بأبصارنا وأسمائنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبغئنا ولا إلى النار مسيرنا مسيرنا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله